أعوذ بالله السميع العليم والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على الفاتح الخاتم ناصر الحاج بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره بقدار العزيز ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب والستة الباقية لا زالت إلى الولاء راجية وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قلوب المكتوم وهاتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني الحسني السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن غوث الأدواسي قرب الأقرام فريد الدهري على الإطلاق haka malakamai ne abu ishaq a alhaji ibrahim yas wa radiyallahu ta'ala an shahi wa murabbi wa qa'idi wa fahri wa malaji wa adidi ila allah shaykh ibrahim musaddad allah as'alu bi an yaj'alana min ahli as-sadati was-sidqi wal amanati والتوفيق والهداية والرشد واللطف بجاه سيدنا مولانا رسول الله يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المحضر والتعرفي بنظرة تأتي لنا بالزفر اللهم يا لطيف أسألك اللطف فيما جرى به المقادر ولا هلا ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نستودعك جميع ما سمعنا ونظرناه في هذا الكتاب حتى ترده إلينا في وقت الاحتياج إليه أتكأتي zan ƙara maganar da na buɗa jiya saboda waɗansu sun yi tambayoyi a kan maganganun da na yi masu kwamenti da tambayoyi ina son ka su fahimci abin da na yi magana a kai kuma zan sake magana a kai zan ƙara buɗawa in suka sake zan ƙara buɗawa ɗariƙar tijjaniya ɗariƙa ce suke ɗaga darajar mutane ba mutane ne ke ɗaga darajarta ba ba yi wani wali kamar shehu ahmad tijjani ba ba yi wani wali kamar shi a ahmad tijjani ba radiyallahu ta'ala Allah ya yi waliyai daban-daban daban-daban an samu tafawukin su da abin da ya zo daga me shau tijjani ya zo da shi sannan ba za a yi wani waliyi kuma kamar shi ibrahim ba shi ne hatimul hatamain wannan an cika domin babu wanda zai zo da wata faida kuma bayan faidan shehu ibrahim zai zo ne a cikin faida ba zai zo da wata faida wanda shehu ibrahim bai zo da ita ba saboda haka duk matsayin da allah ya bashi almajirin shehu ibrahim ne in dai a cikin wannan ɗariƙar ta tijjaniya ce balle kuma babu wata ɗariƙa da za a zo ta dora wannan din ta zamo tana sama da wannan din ba a yi haka ba tsarin ba kenan allah ya riga ya yanke hukuncinsa ya yi ma'ana kamar yadda Allah zai iya yin kamar annabi Muhammadu amma ba zai ba ba ijazi ba ne ba kuma an shigar ma Allah ba ne amma akwai ƙa'idoji da Allah yake nunawa yake kawo jiya maganar da na yi wasu suna ta maganganu daban sai na fahimci ma da yawan mutane ma ba su fahimci bai tsarigar su gane ba shehu ibrahim radiyallahu ta'ala ya zo ta'aziyyar shoma tijjani zangon bare bari 1970 kalman da ya ce alhamdulillahi abdullahi bayero wanda ya yi dalilin zuwan shi ibrahim nigeria bai ƙari tijjaniya da komai ba tijjaniya ce ta ƙara da shi bai ƙari tijjaniya da komai ba tijjaniya ce ta ƙarar da shi ya ce shoman tijjani zangon bare bane Allah ya musu rahama bai ƙari tijjaniya da komai ba tijjaniya ce ta ƙarar da shi ya ce ga ɗan uwan wanda yake muku magana shi ne shehu ibrahim radiyallahu ta'ala ya ce ga ni nan abdul bakiri ni ma zan koma ga Allah ban ƙarar da ku ban ƙarar da tijjaniya da komai ba tijjaniya ce ta ƙarar da ku lura da abin da nake nufi da abin da na faɗa kuma shi ne zan sake a gane ɗariƙar tijjaniya kuriya ce tsantsa shi sa shi da nake cewa man arafa ne arafa ne wa hadi gidan halifa sunusi jiha na nasba halifa sunusi nasba nasban gidansa ya kai ya kai bidin da ya kai kakanninsa ne suka yi dalilin zuwan shehu ibrahim radiyallahu ta'ala shehu ɗayaru gidansa ya kai ya yi aiki wa ɗariƙa irin yadda ya kai amma dukkansu ɗariƙa ce take bin su ba shi ba su suke bin ɗariƙa ba shi domin ai akwai irinsu da ba su yi aiki a cikin ɗariƙan ba akwai wanda ya kai irin matsayinsu babu saboda haka zunzurutun aikinsu ne kai su wancan ko kuma dariƙar ce ta ɗauke su ta kai su saboda haka shi yasa na ce haliba sunusi ba magana ba ne na nasba a'a dariƙar tijjaniya ce ita take naɗa wanda take so ta sa shi ya zama ma'aikacin dariƙar ce ita take naɗa wanda take so ta sa shi ya yi mata aiki ba shi ne yake naɗa kansa don ya yi aiki ya ce dole sai an sa shi a waje kaza ba ba haka ba kenan ina ya rabaniya kenan ko saboda haka ɗariƙar tana nan ko ba ta nan saboda haka har goben jibin gata in ka tsaya a cikin ɗariƙar ka mata aiki to in ni amma in ɗariƙar ta ga dama za ta sillata ta mai da kai wani guri me ya rage mana bi ba hasada ba abin da ya rage mana kenan mu bi ba mu yi hasada da abin ba shi ne masu tambaya suke ta tambaya suke ta masu abin suna fahimtar ɗariƙa ma kuwa da abin da ɗariƙan ke ciki ɗariƙa ba gado ba ne ba gado ba ne ɗariƙa ba gado ba ne baban ka shehi ne baban baban ka shehi ne to ba ka lura wani lokaci in kana gadaran haka ne to babanka misali kakanka ya gada ko kuma a wajen kakanka ya samu ba haka ba ne saboda haka ɗarika tana nan a kujeran take shi ya sa shofani ya ba da ƙa'idan ka kiyaye kowanne ka ba shi haƙƙinsa ka ba shi darajarsa babu wani ɗan ɗarika da yake banza babu shi babu wannan shi ne amma wanda na faɗa in bai fahimta ba kuma ya sake tambaya zan fito masa da wasu abubuwan kuma ya ƙara ganewa insha Allah dariƙar tana nan a kujerar da take kuma kullum ita take naɗa wanda take so in ta naɗa wanda yake so ko ɗanka ne ta naɗa shi to shi kenan kawai ka bi shi shi kenan amma ka tsaya duk wani abu a ɗariƙar tijjaniya istighfari salati la ilaha illallah wannan ita ce dariƙa sannan ka zo ka buɗa ta ne tana matsayin lazimin safe lazimin lasar wazifa zikirin juma su ne dariƙa duk wani abu a wani abu a cikin dariƙar tijaniya ana koro mutane ne a sanya su su gane har su zo gurin amma wannan shine mablaga ita ce kuma gaya ita ce ita ce kuma muka duba wasiyar da shehu ibrahim ya bawa ɗansa shehu abdullahi zai ga mai faɗa masa ba a gado na dan kai jini na ne ba a gado na dan kai almajiri na ne aikin nan dai ita ake ɗauka da wannan aikin ai Allah ma ce i'malu fa sayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minuna wannan na tsaya anan kuma wanda ya kai gaba duk abin da mutum ya gane sunusi ya cancanta a ɓangaren iyayensa amma ba iyayensa ne suka ɗaga shi akan wannan kujerar ba ɗarika ce alhaji ibrahim ya cancanta a ɓangaren iyayensa ba iyayensa ne suka ɗaga shi ba ɗarika ce ɗarika ce saboda haka wani ma zai zo ya yi wani aiki shi ma ɗarikansa ɗaga shi kuma ba gida ba ne a aikin ne kuma wannan ba aikin iyayensu ba ne aikin iyayensu wani abu ne daban an san da su a'a gwargwadon aikinka gwargwadon yadda Allah zai yi mu'amala da kai tare da ana cin nasara mutum yana samun albarkacin iyaye wannan duk mun san wannan wanda zai taba mu zuratun bi imanin alhaqna bi wa ma allatna min amalihi min shay'in akwai wayanna ba shi muke magana ba dariƙar tijaniya tana tafiya ne akan wannan abin da na faɗa dariƙar mecece wannan shi ne na tsaya zan ci gaba da karatu insha Allah in an sake za a ji ƙarin bayani a gaba mu je gidan shehu tijjani a fito da duk abubuwan da yake gudana a gani shin shi ne matafiyarmu ko kuma ana neman me yasa duk wanda ka gan shi ya shiga dariƙa saƙallahu rizqa ne ilayhi arziki na ka koro maka shine kawai duk wanda ya gan shi a cikin ɗari yana tsammanin ƙarfinsa ne ko dabararsa ne ko babarsa ne ina ya ce rabbaniya ina ya ce kai kuma ɗariƙa me yasa aka kira ta ɗariƙa ci shukuri godiya ne wa Allah saboda kuna da yawa wanda ba su gane ba wasu ma suke yaƙanta kai kuma Allah ya sa ka gane har aka shiga da dai ciki shine Allah ka taimake mu muna ba da salis fita azimi amrihi ووجوب توكيره وبره تعظيم امر رسول الله ذاكر ما الامر من الله ووجوب توكيره كما dole ne wajibi ne a ga girman Annabi Muhammad kuma a ji shi dole ne in ka ki to ka shiga cikin damuwa manzo Allah kai Allah ta'ala ubangiji ya faɗa cikin hakan ya ayyuhan nabiyyu ya kai wannan annabi inna arsalnaka shahidan mun turo ka ne shahidan ya rasulullah komi da komi ka gani kuma ka zamo shaida shahidan shahidan duk manzo Allah ya kalla kuma ya zama mai ba da shaida shahidan mun turo ka ne idon wato kama a ce fasna ilfulka fa'in na ka bi a ayunina ya rasulullahi duk abin da za ka yi ka yi muna ganin ka mun turo ka ne kai ne idon kamar haka kai ne idon mun ji Allah arsalla ka shahidan wa mubashiran kuma ka faɗa wa wanda ya bi ka ka yi masa bushara wa naziran ka gaya wa mutanen da duk wanda ya saba maka ka gaya masa cewa ya gamu da jarari ba Allah zai nema ba kai zai nema kai ne a matsayin mu kamar haka Allah ke faɗa yayi wannan ji inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa naziran a ƙarshe na cewa wa da'iyan ila Allah bi izni wa sirajan munira wannan ubangiji ya sake cewa ku mutane litu'minu bihi litu'minu billahi dan ku yi imani da Allah wa rasulihi da annabinsa wa tu'azziru wa tu'azziru wa tu'azziru wa tu'azziru wa tuwajjiruhu suratul fatiha kenan ko tu'azziruhu tuwajjiruhu kan ba malamarin annabi Muhammad waye kaman annabi waye ke da daraja irin ta manzo Allah waye Allah ya bashi abin da ya ba manzo Allah waye yake da hannu irin na annabi waye yake da irin wa'ina ba ba ba ta'azimi kenan saboda haka shi kadai ne kwallin kwan ba Ahmadu fardun jawharu ba Ahmadu fardun jauharun lan yi ƙasa sai na rasulullahi wata wajiru ku kambama shi bayan ta'azizi ku girmama shi ku kambama shi ce babu kamar annabi muhammad sai babu shine nabil awwal wal akhir haka ne shine kaza shine kaza dukka bawa annabi duk wani abin da ya kamata na daukar darajar manzo Allah ka faɗa duk wani abin da zai daukar darajar manzo Allah faɗi abin ga yadda abin yake wa qala ta'ala ubangiji ya sake cewa ya yi waɗanda amanu allazina amanu ba ya ayyuhan nasu ba in aka ce ya yi waɗanda amanu masu hankali daga cikinku Allah yake magana banda mahaukata ya yi waɗanda amanu wanda ya kai Allah ya yi magana da shi kenan shi musulmi da shi da sauran wa'inda ba musulmai ba kusan bugu da yake kiransu ya yi wa nasu suke fitowa ba ya yi wa musulmi ba ya yi wa nasu suke fitowa ka sha da kyar ne ka zama musulmi to idan ka zama mumini ko to ka fara samun tambari ma'ana ka fara samun daraja kana da wani wani mataki a cikin addini ya yi wallazi na amanu la tuqaddimu bayna yadayi llahi wa rasulihi kar ka gabatar da wani aiki duk abin da ka gabatar ba annabi bane yayi abu sunan shi an rusa shi babu aikin babu wani abin da za ka yi wanda ba annai muhammadu ne zo da shi ba Allah ya karba la tuqaddimu bayna yadayi llahi wa rasulihi ar-rasul ake so a gaya maka ai anan ai baka san Allah ba balle ka gabata gaban Allah manzo Allah ne ka gabata gaban shi ka gabata gaban Allah domin manzo Allah shine ainihin magananka ka saurari duk abin da za ka yi daga annabi muhammad ko menene ko tafiya ce ko menene ko magana ce ko menene ko cin abinci ko shan ruwa ko sa sutura ko sa hula ko rawani ko barin gemu ka yi irin na annabi muhammadu yanzu ga kamar ka suna gemu ka tambaye su me dalili waɗansu gemu su na tupac koyin su kenan da sun yi koyi na annabi muhammadu ne suna da sunna amma in suka yi koyi na wancan sun fada kaga qaddimu bayna yadayi illahi wa rasulihi duk wanda ya dauki abinsa ya kasa istinadi da abin da ya shafi annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya dauki fa bala'i na ma su barin gashi cibiri cibirin nan in aka gaskiya waye suka dauka gani to mutum ya san abin da yake yi ya yi koyi ne da shin annabi ya yi ga shi nan abu ne simple ba wani abu ba ne amma annabi ya yi amma barin gashi ba annabi ya bar gashi annabi ya tsaga gashi gefe da gefe annabi ya ɗaure gashinsa ya ɗaure nan ya ɗaure nan duk maza Allah ya yi idan ka yi kitso maza Allah yi a bangaren a hausa muna ce masa kumbushe wai na duka baki da in ka yi don annabi ya yi kaga kaga annabi ne ma'ana kana da kana da lada ciki amma idan ka yi shi bigayin ba niyya mai saboda innamal a'malu wannan innamal a'malu bin niyyati ga baki ɗaya annai muhammadin ya tushe gurin domin duk wani abin da za ka yi in dai innamal amalu bin niyyati ne ku duba ku ga yanzu ina ce nan muke duba muke sallah da Allah in ka je kai sujudi Allah ya ce wa zilwa katari amma kuma da sai da gini ne in ba in ba bin annabi da kai da mai bautan gunki ne bambanta ku gini kai ba su jira gini ga masu jira kuma kowa yana gani to ashe kenan niyya ce za ka bambanta ka to wannan niyyar la tu qaddimu bayna yaday illahi wa rasulihi shine ma'ana in ba annabi ka kalla ba mihrabun na manzo Allah sujudin da zaka yi na manzo Allah kake kallo a cikin zuciyarka a gaban ka yake sallah shine zaka kai lafiya Allah ya kiyaye a ubangiji ya sake cewa idan kuna son ku gane annabi muhammadu sai ku duba wayanda suka san shi ya suka zauna da shi wayanda suka san shi nan kuma Allah yana magana ya yi mulazina amanu ya kuwa nufa imani la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi kar ku daga muryan ku sama da muryan annabi Muhammad wajen hira ne wajen ko menene muryan ku ne sama da na annabi Muhammad kar ku yi wala tajahu lahu bil qawli kar ku yi mar magana kan ku tsaye ka ja ka jahari ba abun ba ba kamar yadda aka yi magana da sa'a idan kuwa kuka yi an ta habata a amalakun Allah zai rusa aikin da abubakar ɗan aljanna ne ko umar ma an ce shiga aljanna usmanu aliyu sa'adu sa'idu talatu zubairu abu bakar bin jarra abdurrahman bin auf wannan sune ashar mubashiri na bil jannah da za su daga harshen su akan manzon Allah an ta haɓaɓa a malum sai Allah ce ya ba su shiga da su aljanna a rusa aikin wahum la shuruna wa antum la tashkuruna kina kuma ba za su san an rusan ba balle su ne rutu ba ka san idan ka san an wargaza ka za ka nemi makama to wannan ba za a bari ma ka san an wargaza kan ba sai ka zo yau mutukulan sarayar kana gadaran ai an ce kai dan aljanna ne ya ce to ai an watsa daga ranar me laifin ya ce laifin annabi Muhammad eh shine shine nawa shi na sa shi a gaba tunda kuka daga murya kan maganar sa shikenan na rusa kuwa saboda haka dukkan su za su ta huta wannan ana magana fa da manyan sahabban da suke tare da annabi Muhammad ba karama karama ba ba kame kame ba wanda suka kai wajen Allah kenan ne yake nuna maka akan annabi Muhammadu me yake nuna ma girmama manzo Allah an tuwakkiruhu an tu'azziruhu wa tuwakkiruhu kenan marhaba an gane innal ladina yuquduna aswatuhum inda rasulillah alladina yuquduna aswatuhum inda rasulillah daga nan masu ƙanƙantar da kai ke samun da allazi ne gudu na aswatun min rasulullah masu ƙasa da muryarsu a wajen manzon Allah ne Allah ce ulaika allazina imtahana Allah qulubahum littaqwa sune wa'inda Allah ya jarabci zuciyarsu da tsoron Allah kaga amanu wata kuke daga imani sai takawa wato sun ji tsoron Allah saboda haka ya guduna aswatun inda rasulullah sai Allah ya ce innal ladina yaquduna aswatun inda rasulullah ulaika alladina amtahana Allahu qulubuhum littaqwa lahum maghfiratun an saki musu tambayi kaga sai da aka shiga aka fita tukuna aka dawo saboda a ja hankalinka akan manzo Allah lahum maghfiratun suna da gafara wa ajrun azimun kuma suna da lada mai girma a wajen Allah sai ce maka kaman dutsen huru sai ce maka kaman kaza a ajrun azimun inda Allah kawai ba a faɗa ma za a baka lada kaman kaza ba a sai Allah ne zai auna domin takawar tsoron Allah shi ma da bambanci ba tsoron Allah zaini daidai yake da na amru ba ko a cikin sahabban tsoron Allah daban-daban ne saboda aka ba kilo ɗaya ake ba su na ladan ba level-level ne sabon shiga imani da wanda ya daɗe ai ba ɗaya ba ne ba ɗaya ba ne innan lajina yunadu na min wara'il hujurat wanda suke kiran manzo Allah daga bayan gida aksarun la yaqiluna mafiya yawa ɗan ƙauye ne shine kuma daga ƙauyen suka zo aksarun la yaqiluna kafin shi ɗan ƙauye yana yin abin da ya ga dama kansa tsaye saboda ƙauyencin to shi yasa waƙiya da ta zo in suka yi su su abu da suka saba a wajen su kenan amma a ciki nan ba haka bane shi yasa idan aka zo gaban sayyidina rasulullah saboda irin hawa hawan tsawara da suke yi suna ganin shi kamar mutum ne ordinary irinsu wani ya sa bala'i wani ya ce manzo Allah wata ce ta daga danta ya rasulullah ali hadha hajjun akwai haji akan wannan fasakata rasulullah manzo Allah shi zaki to ya rasulullah ali hadha hajjun ya maimaita ta maimaita manzo Allah shi da ta maza la tas'alu an ashiya an tubda lakum tasu'ukum da manzon Allah ya ce eh to dole duk wanda aka haifa sai ya ji aikin haji to kuma za a yi karo shi aikin haji wanda wanda annabi Ibrahim ya kira ya amsa tun alamin zarrati shine yake tafiya har yanzu in ba a ce ka je ba in duk duniyar da za ta rama dukiya ba kai saka ce ba manzo Allah ya shiru to da yawa yake cewa idan kun ji na yi shiru akan abu ku yi shiru in na yi shiru akan abu ku yi shiru idan kun matsa in na amsa shi kenan to irin wayannan suna zuwa daga ƙauye sai na abubakar sai ya tsayar da su ya ce musu so in kun je gabansa ga irin tambayin da ya kamata ku zuwa manzo Allah saboda in an bar su jefa mana bala'i in suka yi suka kora mana wani kaya wannan ma ana fama da shi ba ba kai lafiya sai na Musa alaihi salatu wassalam akan zuwan sallar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace nawa aka ba kai ke nan yace wa laqad alajtu bani isra'il ashaddul mu'alajati na shawiya irji fas'alu at-tahjib fa inna ummatika la yakuna dhalika wannan abin da yake faɗa kenan annabi Musa ya ce ya sha wuya ba za a iya yin sallah a musulmi ba yanzu da yarin ya muke amma a ƙa'ida tun da manzo Allah ne Allah ya ce la yubaddilu alqawlu ladayya hamsin din man jaa bil hasanati falahu asharu amsalha duk wanda ya sallah da ya bashi ladan an bashi sallah goma duk wanda ya sallah biyu an bashi ladan kana sallar asuba amma ka sallah goma saboda wa saboda annabi muhammadu aka maka wannan a kullum sallan ka kana samu sallah hamsin iyayen allah ya musu allah ya saka musu alkhairi ba su gushe ba a wannan halin sai da suka kassama nawakilu sai an cika hamsin din nan targiban ba dole ba tunda allah yana so mu ma bari mu yi shi ne da ka gaba kafin sallar asuba akwai nafilan da za a yi bayan sallar asuba akwai nafilan da za a yi kafin sallar azhar akwai nafilan da za a yi bayan sallar nasar azhar akwai nafiloli kafin la'asar akwai nafila bayan magariba akwai nafila kafin isha'i akwai nafila ba in ka auna shi kaga sallar hamsin din nan ya fito iyaye mutum sun yi sun yi training din mu akai wai a tabbatar tun da Allah yana so an ji kunya mu dan manzo Allah to ya kamata mu ƙara shiga cikin gidan Allah ya gane ummatun hammaduna eh waye wanda yake kowa godiya manzon Allah wace wata wata halitta ce al'umma ce ta kowa godiya al'umman manzon Allah saboda haka mu yi godiya irin yadda babanku yayi shine manzo Allah babanmu annabi ko na faɗi ba daidai ba babu annabi abal qalbu illa an yakuna mutayyama halifa garani din nabi muhayyama shan abin da shehu ibrahim yake ce maka yana ce me yake bada abil kauni far'an wa majida manzo Allah uban kowa ne daga cikin mu duka mu anan waye ba mu waye musulmi anan waye musulmi anan to waye mumini ai shi mumini wa musulmi ne duk wanda ya tashi daga baccin gafala sunan shi lokacin da kake cikin baccin gafala sunan ka musulmi lokacin da ka tashi daga baccin gafala ka gane akwai abin da Allah yake so bari ka rike shi ka yi dan abin da ka tashi daga baccin gafala ka koma mumini ke ai shine dariƙa ya yi wasu dina amonu uskurun laha ku ƙara sarna ya yi wasu dina amonu uskurun laha zikiran ya yi wasu dina amonu ba ya yi wa nasu inna laha wa mala'ikata hu sallu da annabi ya yi wasu dina amonu kujera ce ta muminanci ba ta musulunci ba tana gaba sai mumini ya ta sai sai musulmi ya tashi daga baccin gafala tukuna ya gane wannan kujerar dalilin duk wanda ya zo ya karba tarika ya farka ne daga baccin gafala shi musulmi ne wannan ba wanda yake musu ba ce da baka tarika kai ba a musulmi ne amma ba ba ka da ran sai ka shiga aikin da ba dole ba a nan ne ake samun ran kamar part time kuma ko ma'aikata sun sani lokacin da ka yi aiki part time abin da ake baka yana jin kudin daily salary saboda sallama da waɗansu lokacin yanka ka yi ba ma'aikata da ne abin da faɗa ba haka bane wata jila ta haka ne to kowane irin abu yana tafiya ne a mawazi ne mawajin in ba a samu almawajin ba ba za a iya gane abin da ake nufi ba Allah yake yi wa qala ta'ala ubangiji ce la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a ba'dukum ba'da du'a kira kar ku sanya yadda za ku kira annabi a tsakaninku kamar da kuke kiran junanku ya wani wani garba mudi dan jummai dan talatu gobace na ginin mishiya dubai duk suna ne duk wa'inan sunaye ne dan ladi na liki ko dubai a hausance ana yi suna ne karka kira annaba haka karka kira shi da muhammadu haka mubasharata sai ya ya rasulullah ya nabiyullah ya muhammad kaga in kai ka faɗi wannan din da aka ji akwai taukiri akwai ta'azimi akwai ta'azimi cikin kira shi sunan ba daidai yake za ka kira shi ya kawo kamar yadda za ka kira abokinsa ba kar ku yi haka me yasa Allah ya hana ba za ka kai ba in kai ba za ka kai ba in kai shi manzo Allah ba zai ce maka komai ba amma fa za ku haɗu da mai wanda ba a ba ba a haɗuwa da shi a share shine rabbul izzati Allah ya yi fa wajaba Allah ta'ala ta'zirahu ubangiji ya wajabta girmama manzo Allah wa tawqirahu da kambama shi wa lazam ikramu wa ta'zima wa lazama ubangiji ya lizantar man da ikramu girmama annabi wa ta'zimu da kuwa ya tsadda lamarin sa wa wa wa kaman annabi wa kaman irin da yi wasu ba Allah ya ba su ma dama ne take yana maka kirari wa manzo Allah shi ne kaza da kaza kaza kaza kaza kaza shi ne kaza kaza kaza haka ne sai ka ji kai an ce kai ba za ka iya ba saboda ba irin zubin ka bane ko kana cikin dariga aikin daban-daban ne ministry ministry ne kowa da irin ministrin sa akwai ministrin yan shakatawa wanda su a tafiya ne kawai a je a duba dutsuna da jiroyi a daji duk ko ba ku tourism ba ministry ba an to ba shi ne sayyaha ba ko kuma asubanci ba shi ne ala ke fasiru bil arabi fanziru ba ka je bakin kogi ka dinga kallon kifi na tashi sama yana faduwa to ai ana son ka gane Allah ne ba wai zuwa mujarradin ka tura ido wai rafi ba ba shi ake nufi ba ka gane me Allah ya yi yaya bishiyoyin da ka wuce da ciyawan da ka wuce dukkan suna cikin tasbihi ka wuce su danyayyun nan dukkan suna cikin tasbihi suna gama tasbihin kwanakin suna karewa suna bushewa kwanakin suna karewa suna bushewa kwanakin suna karewa suna bushewa wata rana an kazo ka allam ya gana bil'an kazalika nufassir al-ayati liqaumin yatafakkarun kowane irin abu wa min shay'in illa yusabbihu bihamdihi to kowanne tasbihin yana nan azilin ofis din fayil din a gaban annabi Muhammad yake jibril عليه السلام ميكائيل عليه السلام yanzu na jin mutanensa ne ya cika mana ruwa ko ba mikael ba ne to sai da annabi ya ba da izini suka na kai kuma adadi nawa za a yi za a yi ma duk sai ya faɗa ba wanda ya ce billahi al'azimi sai annabi ya sa to sau nawa ka gode masa annabi ne yake bin mu bashi ba mu muke bin annabi bashi shi yasa Allah yake mana gode laqad manna Allahu 'alal mu'minina iz ba'atha fihim rasulan min anfusihim dan haka Allah yake mana gode an mana kyautar da bamu sani ba saboda haka ba za mu iya bashi haƙi ba manna Allahu alaina bi bin nabiyina sallallahu alaihi wasallam inda Allah ya ga dama da an haɗa ka ƙanin fir'auna ne kai ku je ku yi ta tsalle kana ta umar gidanka haka Allah ya ga dama sai aka zaɓe ka ba a yi ka zamanin yahudu ba ba a yi ka zamanin annabi isa ku yi ta tafiya da ƙafa ba mashin sai jaki ko shi ya hau jaki kai ka tafa ƙafa ga shi yanzu kai duk gunda ka ga dama abinda annaba ba su hau ba kana hawa kuma duk da annabin aka mana amma ba gode ba ko an gode wallahi ba gode ba yanzu kowa nan wanda nan akwai wanda suke da suke akwai wanda suke narkuta akwai wanda suke anguwa masu nisa suna tashi sun sani insha Allah amma ba za su tsawo faɗa insha Allah minti goma na anguwan ba amma ya san dai minti goma zai kai shi ya tafi da kafa mana ya bari duk wannan annabi ne bai mana annabi musa allaji ne tiwuna fil ardi arba'ina sana dinna shekara arba'in da suka yi zaki ma farsa yi mil tara ne farsa yi tara ne uku uku so tara mil nawa uku uku so tara to mil ishirin da bakwai ne sai da suka yi shekara arba'in da su gama ba su kai ba ya ci huna fil'ardi arba'i na sana farsayi tara ne wasu ba su tafi farsayi farsayi shida ne to a sake a tara mil uku uku so tara jada zaku ashirin da bakwai shekara arba'in ba su kai ba su tafi su kuma kwana suke suna tafiya su tashi a gurin washe gari su ci gaba sai da su suka ce annabi musa ta bai ya ce ubangiji karka kama mu la ta aku na bima fa ala su fa ha minna ubangiji karka kama mu da abin da wawaye suka aikata daga cikin ta ka ta shi kenan ku shiga baitul muqaddas amma fa qulu khittatun nakfir lakum hadayakum wa sanazidul muhsinin dalilin ba aka yanke tafiya kenan shekara arba'in ya ci wuna bil ardi yanzu ko da mashin irin jagon nan ne da kana yi kana irin mashin din nan ina ganin za ka iya kaiwa ai ko sabon garin na rabi yanzu na ganin tafi tafi tafi kilomita ashirin da biyar a ba ta kai ba ko na rabi ba tuddi ashirin ne ko yanzu in kana da mashin ka tashi dan Allah awa nawa zaka je eh to kaga an ba ka abinda a zamanin annabawa ga abinda aka yi wannan ya kamata mu dinga ganin girman annabi Muhammad قال ابن عباس عبد الله بن عباس يجي تعذروه اي تجلوه وذاك جلبان النبي وقال المبرد shi kuma ta tu'azziru tu baliku fi ta'zimikum isa matuka cikin girmama annabi Muhammad kar ku ce masa dan Allah in shi bai idza qulta abdullahi sayyidu khalqihi litansib lahu ma shita la ta tashal kufran ya sake cewa idan kulta abdullahi sai da halifi litansib lahu ma shita la ta tashal hijra idan ka ce wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama abdullahi bawan Allah ne sai da halifi shugaban halitta litansib lahu ma shita ai ka kuta abdullahi ai ka ce ba Allah bane daga cewa Abdullahi ai tauhidi ya cika ko tauhidi bai cika ba duk wanda kace masa bawan Allah to kace masa Allah ne ai kace ba Allah bane shi bawa ne saboda haka idan kulta Abdullahi sai da alƙi likan sibla umma shida la ta tashal kufra karka ji tsoron wani ya ce ma kafiri kafiri ne ka kai isa matuƙa wa ƙalar a hafashu tan suru na hu ku taimaki annabi muhammadu wa ƙalar tabari imamu tabari ta tu'inu na hu ku taimake shi nasara tu'ina wa ƙuri'a tu'azizu bi zaini min al'iz na buwaya ku buwayantar da annabi muhammadu wato azizun ne wani ya ana takadim bai na yadai an hana karka gabata gaban annabi muhammad bil qawli manzo Allah sallallahu alaihi wasallam karka yi magana a gaban ba tare da yayi ba wannan wannan adabin shine ake a wajen warasatul anbiya al ulama su ma ba a san in ka saba da rashin adabi ka faɗa abin da ka ga dama a gabansu to za ka samu tasgaro cikin tafiyarka shi ne shehu ibrahim yake cewa fal adaba al adaba ya zasaliki fa innahu babun da kulli saliki in dai mutum zai je wajen Allah to da ladabi ne ake kaiwa a ladabi ladabi to wannan adabin kar na tambaya me ya ladabi a nan za a iya faɗa min guda ashirin ladabi za a iya faɗa yin shirin ta yi dogon tunani ka gani saboda yawansa ko saboda rashin yawansa an da yana da yawa ai da an haddace goma rashin sa shi a cikin lissafi ba a ma san shi ba shi yasa rashin sa shi a cikin lissafi ba a san shi ba ba a ga cewa zai iya hana komai a cikin tafiya ba shi ne shi yasa mutane ba su yi samun hikima da shi ba amma ta'addad zahir wal batin bi shi yura kalmar kulil mawadi ai ka san cewa adabu kawai sun fi iya adadin kowane kuje kowane motsi na Allah akwai ladadinsa kowane sakanat akwai adadinsa komi akwai adadinsa ku lura na wasu bin sam'an an ce shine magana a cikin baiti da yake cewa dail masajida wal ubada sakinuha warhabbina na hawala hammare yaskina ma qala rabbuka wailul lil ladhi sakaru bal qala rabbuka wailul lil musallina ku daina zaman masallaci ku daina zama wajen ibada ku zo mu je gidan giya ko mu sha ليل مساجدها والأبار ساكنها واذهب بنا نحو الحمارة شيء وزنجيك يفتينا سيشم ما قال ربك ويل الذي سكروا دو قرآن ما قلنا الله يجي عذاب يتبت دون دي يماي بل قال ربك ويل للمسلين أما الله يجي عذاب يتبت دون دي يجي سلا aka ce a kamo shi aka kamo shi halifan musulmai ya ce kai kai wayannan baitocin ya ce shi ne ya ce to amar bulala ya ce nan kai daɗe laifin mai nayi da za a min bulala bayan ubangiji ya ce a shu'ara'u ya tuba hukul gawun mawaƙa wawaye ne cikin su ranka daɗe kai kana daga cikin wawaye ne sai ce eh kuma fa haka ne ta aini waka ta nayi ne wa wawa ban yi wa masu hankali ba in na faɗa in mutum wawa ne sai bi amma ba wawa ba ne ya san nayi ne kawai da ke haka da ya tashi mutuwa sai aka ga baiti hudu a karkashin matashinsa ya rabbi in azumar zunubiya ka saratun falakat alimtu bi anna aka waka azamu ubangiji idan na yi manya-manyan zunubai to na san falakad alimci na sani da an aka waka a azamu gafaranka ya ji zunubi na girma wannan adabu ne adabu ne zunubi shi nawa ne to abuwan allah kuma ba so in kuma allah ka ce ba ka karɓan tuba irin namu sai mai kyautatawa to ubangiji wajen wa za mu je yi mana rahama in ba kai din ba to irin wa'annan abubuwan suna tafiya da yawa gidan musulunci a barbaɗe sai dai ka kamo nan ka kamo nan sai ka haɗa sai ka fitar da mutum ya tashi a cikin natija da daraja saboda haka ba a gabatuwa gaban manzo Allah sai an samu ladabi wa su'il adabi da mummunan ladabi bi sabqil bil kalami ka fara magana kafin annabi ya fara shiru ake a ji me zai ci tukunna ala qawli ibn abbas magana dan abbas wajeri da waninsa wa huwa ikhtiyaru salabi salabi shi ma abin da ya zaba kenan la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulihi ai annabin ake ba nuni ba Allah Allah ka dama ba san shi ba qala Talib bin Abdullah Tustari la taqulu qabla an yaqul kar ku faɗi magana kafin annabi ya ci wai da tsala idan ko manzo Allah ce fastami lahu wa ansitu ku saurare ku ji ku saurara fastami lahu wa ansitu ku ji ku saurara wani ta ƙaddini an hana kar a gabata gaban manzala wa ta'ajjuri kar a yi gaggawa bi qaba'il amri a zartar da lamari annabi yana gurin kabta qaba'i fihi ne annabi yace sai kawai wani ya yanke hukunci a an hana wa an yaftanu bi shay'in fi dalika min al-kitab wa an yaftatu bi shay'in ko ya bada fatawa masu ba da fatawa zamanin manzala sallallahu alaihi wasallam mutane goma sha hudu masu ba da fatawa manzo Allah yana na alaƙai da hayati mutane goma sha hudu sai na Babakar sai na Umaru sai na Usman sai na Ali Abdullahi bin Abbas Ubay kaman Ubay bin Ka'ab su goma sha hudu wanda suke ba da fatawa manzon Allah yana nan alaƙai da hayati a fata wannan ya taba gaya mu wani ya ciki matarsa ilahinu da lafta imra a ci ilahinin sai tashi sai kuma hankalin sai tashi to ma me yi hinin ne bari ya je wajen manzo Allah sai dai samu ar-rasul yaqin manzo Allah yana kayyula da da ya je sa manzo Allah yana kailula sai zo da sai na Abubakar yace talaqtu imra'ati ilahi ne na saki mata na ilahi ne wa ma ma'ana yin sai ce a a a hinun ai na ji ko manzo Allah ya fasaranta alatal insanu hinun min ad-dar lam yakun shay'an mazkura sai na ji ya fasaranta hinun arba'una sana shekara arba'in ta halatta a gare ka ta dawo wajenka sai shekara kuma arba'in magana ta kare kenan sai ya tashi sai jirgin sayi na umaru sai ce talabci imra'ati ila hinin wa ma ma'anar hinu ni na na saki matata zuwa hinu sai ce hinu ya ce ai naji ubangiji ya fasaranta shigaratun mubarakacin asulu a fis sama'i wa asluha sabitun wa farqa fis sama'i tuta ukuluha kulli hinin bi izni rabbiha sai masaranta ta dino tana a shekara ɗaya dino shekara ɗaya ba ta ta halitta a gare ka ka za a zubar da shekara talatin da tara sai tashi ya ce a yi shi mata yana son ta dawo nasa sai jojin sai na usman sai ce talabtu imra'ati ilahiyin na ciki mata na zuwa hinun to shi ne nake son san menene fasarar hinu yake to ai hinu shi ne ubangiji yake magana budu ya halkul insa lamma kana nutfatan arba'ina yawman summa yakunu alaqatan summa yakunu murgatan sai ce to summan nan hina balaga arba'i ne yaumin saboda haka kwana arba'in ta halatta a gari ka ya fita yace shi da yayi yanzu sai jojin sai na ali talabtu imrati ila hinin wa ma ma'ana hinin me ma'ana hinin yace me ya faru yace abin da ya faru kenan sai ce lokaci ne ke da safe ta halatta gari ka fasbahanallahi hina tumsuna wa hina tuzuna daga shekara arba'in an dawo ini daya shi kenan sai koma wajen mazalla ya ce ya rasulallahi na zo na samu kana kailula ni ne yan saki mata na ilahiyin da na zo wani samu kana kailula na zo wajen sayi na babakar ga abin da ya ce mu na fita na je wajen sayi na umaru ga abin da ya ce mu na je wajen sayi na usman ga abin da ya ce mu na zo wajen sayi na ali ga abin da ya ce mu sai manzo Allah ya ce Abubakar qala haqqan wa Umar qala haqqan wa Usman qala haqqan wa Ali qala haqqan walakin khudh bi ra'ayi Ali fa huwa aysar minka kai riko da fatawan Ali ya zama ka sauki sai je mai da matar shi waye a ciki ya faɗa ƙarya to haka ne to shi yasa malami in bai yawo a cikin ilimi ba sunan shi dindike ya dinga azamtar da mutane kenan da karamin fitawarsa ga hanyar da za ka kawo ka fitar da mutane kawai ka tsara kora su wuta bai ba bai ba to wannan abin da ake bukata kaga idan mutum ya tafi ya ba da fatawa ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama na faɗa akan fatawa ne to zai samu damuwa au gari min amri dinihim illa bi amrihi wani al'amari daga cikin al'amarin addini shi da horonsa wala yasiku bi karka riga annabi da aikatawa wai la hada akan wannan ne yarzu qaula hasan in ka ji an ce hasan kawai to ana nufin hasan al-basri in ka ji an ce hasan kawai a cikin riwaya to hasan al-basri ake nufi shi kuma ya rayu ne a hannun sayyidina ali bin abi talib su ne farkon yan ɗariƙan zamanin gani kashe tabi shi ne hairu tabi na hasan al-basri sun yi zamani da rabi'a al-adawiyya malik bin dinar ibrahim bin adham ya zauna a gidan manzala amma mahaifiyarsa baiwa ce ta matar manzala to sai zama sai na abin da ya rike shi saboda hassan shi ya masa talqinin wurin shi sai na hassan basari wa mujahid wa baki wa siddi wa sauri duk wa'annan su ma yanda suka tafi akai kenan summa wa'adahum wa hazzarahum muhalafata zalika ya kai musu wa'azi ka tsoratar da su kar mutane su saba daga bin annabi cikin wannan ka'ida fa qala ta'ala ubangiji ya ce wata kullaha ku ji tsoron Allah inna Allaha ubangiji sami'un alimun sami'un duk abin da kuke yi yana ji alimun kuma yana san da abu saboda haka in mutum ya karkace ya yi abin da ya ga dama to Allah yana sani alama warji ita ku ya ni ki takaddin ku ji tsoron Allah kar ku gabata ku yi abin da annabi ya hana wa qala sulami wannan shine daga cikin malaman sufaye shine farkon wanda ya fara yin tafsiri a duniya Abdurrahman Sulmi yace ita kullaha ku ji tsoron Allah fi imani haƙƙi kar ku jefa da haƙƙin Annabi Muhammad wata bayyi hurmati kar ku walakantar da alfarmansa innahu shi sami'un mai ji ne li kaulikun ga maganan ku alimun masani ne bi ilikun da ayyukan shi shiwa to wannan yana nuna maka wata kullahi inna Allah sami'un alim ne amma wannan din innahu sami'un din alimun din kuma annabi Muhammad yana dauka saboda subhanahu alladhi yasra bi abdihi layla min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'un duk Allah ya ba mu zalla duk duniya ba mai ilimin annabi Muhammad duk lahira ba mai ilimin annabi Muhammad وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك وكان فضل الله عليك يا رسول الله wannan fadala ne nawa zuwa gare ka Allah maka malan tukunta alam duk annabawan duniya da na lahira in akwai su ba su isa in kai sallar ce ladan sallar ka kaza bane annabi Muhammad shi kadai ne ya sallar ba su yi sun yi sadaka ce ladan sadakan ka kaza bane annabi Muhammad ne kawai ba iya aikin duniya kaf ga baki daya idan su ce maka kai kaza Allah ya ce kai amma lada nawa ne ba su da ba wanda ya sani annabi Muhammad ne da ya tashi ya faɗi aikin ka ya faɗi ladan ka ya faɗi komai da komai naka ya faɗi ilimin da za a yi bayan ka mutu a cikin barzayi bayan kun taso daga barzahi ya faɗi ilimin da a samu ya zo ya faɗi ilimin da za a ranar mahashar ranar tashin kiyama bayan yan aljanna sun shiga aljanna yan wuta sun shiga wuta ya faɗi abin da za a yi annabi muhammadu ne kaushi babu wani annabin da ya san wannan yan aljanna su shiga aljanna yan wuta su shiga annabi muhammadu ne ya faɗi bayan an yi ga abin da zai kasance annabi muhammadu ne kawai saboda haka wa Allah maka ma lan takun wa kana فضل الله عليك عظيما نعم ثم نهاهم عن رفع الصوت an hana sahabbai ga barin ɗaukar murya ɗaukar sauti wai sai annabi yana da rai ne nan ɗakin waye ne haka ya ce amma an ka shiga za ka samu da Allah suna tare wannan masajida ismu tasharifi ne wannan masajida lillahi fala tadahu in ka zo kuma ka ce nautin salati zuri yake tuda bi tanko limamin garin ku tanko haka da ka ce ko wannan masajida lillahi fala tadahu ma allahi ahada in ka zo yin sallah da ka ce ka yi niyyar bin abubakar ko tanku ko muji ko harɗo haka za ka ce imamu to ban imamu ɗakin sani ɗakin sani saboda haka annabi ne duk limamin da za ka yi siffan annabi ne a gabanka kai ka kalle shi a siffan tanku muji sani harɗo dan jummai liman shikenan ka sha wuya eh ku yi ta tsalle a matsayin sallah Allah ya kiyaye saboda haka la tarbu aswajikum fawqa sauti shi yasa Jafarul Mansur lokacin da ya shiga ɗakin Kaaba da ya shiga ɗakin Kaaba sai tambaye Imam Malik yana daga muryarsa sai Imam Malik ya ce a hafif da bi sautika ka yi ƙasa ƙasa da muryarka laqad zamma Allahu qauman Allah ya zargi mutane alladina yarfa'una aswatahum masu daga muryar su fauka sautin nabi wa madaha Allahu qauman Allah ya yabi waɗansu mutane alladina yaghudduna aswatahum inda rasulullah ulaika alladina amtahana Allahu qulubahum bittaqwa littaqwa sai tambaye shi sai ce masa muryar da kake dagawa a nan a gaban manzan Allah ya ce hurmatu ba da wafati ka hurmati fi hayati matsayin annabi bayan ya koma ga Allah daidai ke da matsayin sa yana da rai alfarmar tana nan tana yin kamar bayan ya koma ga Allah shine sai ya ce masa to zan yi ziyara uqabbilu wa udabbiru zan kalle shi ne ko kuma zan juya mar baya in kalli ɗakin ƙaba sai malik bin anas ya ce a huwa wasilatu ka wasilatu ajika ila Allah shine tsanin ka shine tsanin babanka annabi adamu zuwa ga Allah ka kalle shi ka bawa ɗakin ƙaba baya wannan shine dan tamiya ba irin kukuwan da bai yi ba dan ya kawar da wannan yace ai ma la asal ba asali cikin wannan ma magana baki daya babu shi an kirkiro ne aka sa malaman duniya kuma sun tabbatar waɗanda suke gaba da shi sun tabbatar da wannan waƙiya ta ba shi yasa wahabiyawa in ka zo gaban annabi za su juya marbaya ko su za kallon ɗakin kaba to kuma ma bayan rashin hankali idan sun juya sun kalli ɗakin kaba suka ba wa annabin baya annabin ya ce wa man ya kharuj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasuli wanda ya fito zama fa a Makka fitan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama daga Makka ya komo Madina duk wanda yake da ƙarfi zai iya in dai ba ma'abucin rauni bane ko tsufa ko rashin lafiya idan ya mutu fa a lokacin a makan dan wuta ne saboda annabi ya fita gudu wa man yakhruj min baytihi muhajiran ila Allah wa rasulihi thumma adrakahu al-maut faqad waqa ajruhu ala Allah sai Allah ya ce shi ma ya jingina ɗakin gunda annabin yake suna tare ya bar ɗakin a wannan lokacin duk wanda yake da iko zai iya fita ya yi hijira bai yi hijira ba zai iya in ya mutu da musai ɗakin ya zama fanko ina ne ke na aka nuna muku ina ne magana madina aka nuna muku kuma na cikin ƙur'ani ne to Allah ya fahimtar da mu annabin da wakila kama yunadi ba'dhum ba'dhan bi ismihi kar ku kira annabi da sunansa kamar yadda ɗayan ku yake kiran ɗayan ku da sunansa za mu tsaya anan saboda zai ba mu abin da muke nufi insha Allah manzo Allah abdalu halikillahi ala Allah bil itlaqi shine abin da ake so mu fahimce shi mu kiyaye shi duk wurin da aka kaji sunan annabi Muhammad abin da ake so ka faɗa kenan an kira annabi ka amsa wannan training din da aka mana kenan muka kai yanzu ƴaƴan ɗan izala ba haka aka musu ba in aka kira annabi gum ba ma ƴaƴan ba iyayen man an kira annabi ido da su ba wai su ga me dalilin da kai kira annabi shi yasa su a wajen sallah musamman wanda suke kiran kansu sulfawa idan ka ce shara la ilaha illallah shara annabi muhammadu rasulullahi sai dai gum ayi gum wai in ka kira annabi wai ka kira wani saboda tsananin jahilci su sun ɗauki kiran annabi magana haka suka ɗauka to ma a iqama an kira suna annabi an shiga sallar ne ba zai iya yin iqama in juya mu waiwaya wani ya taka ni in manna mar ashar ba sai ya ce sallar da ta baci ai ban yi niyan ba ma tukunna wani hukunci ne mun fita bayan waje kuma sai a yi amma su ba su gane ba a gurin aka kira annabi su a gurin wai ba ka da sallah to wannan an koya maka ladabi wa annabi ko kin annabi ku je masallacin su ku ji in aka tada ikama ana kiran annabi shiru za su kuma kama da yawa sai sun kalle ka wai an zo musu da bakon abu wai mushriki ya shigo ko nan bid'a Allah ne ba yake fada Abdullahi bin Ubay manzo Allah ya kira shi yana sallah sai da ya dare zo ce ya Rasulullah ka kira ni ina sallah sai ce a ma sani ta qaulillah baka ji abin da ubangiji ce ba ya yi wa ladina amanu ajibu lillahi war rasuli idza da'akum lima yuhyi ku amsawa Allah dok ajibu lillahi war rasuli ku amsawa Allah da annabi Allah ne annabi ne yake nufi ku amsawa Allah da annabi ku amsawa annabi kuna cikin ko me kuke ciki ya kira ku ku amsa shi maganar ba magana bane irin na temporary inda san furani ne me yasa ba za a auri matansa ba me yasa ba zai yiwu ba wanda ya tunani manzala sallallahu alaihi wasallam ya koma ga Allah ya bar sai da Aisha shekar ta goma sha takwas Dalhatu al-Ansari kafin ayan ayan tsari ya zo abin da ya faɗa a zuciyarsa ne sai da aisha ta zo ya ce in manzo Allah ya riga shi komawa ga Allah zai aure ta a zuciyarsa sai da ya aikin haji so goma ya yanta bayi sittin don Allah ya gafarta masa wannan tunanin a zuciyarsa ne ta tirsa masa a nuna mar ba daidai ba ne yake da kowa ko dai ba shi amma za a ji jiki kafin a fito Allah ya kiyaye Allah ya kara barsa Allah ya rufa mana asiri duniyar lahira da abokina Allah ya sa ya samu shigowa jiya na dade na muku bayani a kansa ba shi ba mahaifinsa dan shehu maruge ne salsalan ɗariƙar da nake ba wa alaƙa da salsalan gidansu mahaifinsu shine sakataren sayyidi aliyu sisi sayyidi aliyu sisi shine kuma sakataren shehu ibrahim to mahaifinsu shine sakataren shehu aliyu sisi sayyidi umar ge shine wannan taɓa gaya muku dalilin da ya sa ya zo nan garin ya yi kwana bakwai a ɗaki ko da ke ba na faɗa ba ne a wajen karatu to mahaifinsa ne dai su ne manya a tarin shi ne ya ba wa sai da abubakar cota shawaran ya auri ummul khairi mahaifinsa shi ne kuma ya ɗauki umar khairi daga madinata kaula ya kai ta cuta mahaifinsa shi ya zama waliyin auren shehu ibrahim akwai auren shehu ibrahim shi yake a matsayin waliyin shehu ibrahim mahaifinsa shi ne shehu umar ke shine limami na uku a masallacin shirrai amma za a buɗe masallacin da watanni ya koma tsari ya zo wajena ya yi kwana bakwai a ɗaki ana cewa ana son kwaci baki ba su san meye dalili ba wani carbi ne yake da shi ya ce min carbin shekaransa ashirin a hannunsa daga central africa aka kamar carbin ya nemi carbin ya rasa to ashe allah ya batar da carbin ne saboda allah ya haɗa da ni da alhassani suleiman alaili mun zo muna magana sai haka yana neman carbin ni kuma na shigo madinatu kaula kamar kwana ɗaya na biyu kenan sai na ce sai shehu marge me yake faruwa ya ce wani carbi ne shekaransa ashirin ne a hannunsa amma yanzu ya rasa yadda ya jefa da carbi muna cikin magana sai ya kama bincike carbi yana da shigar rai fiye da kuɗi sai na ce ba za a samu carbin bane a nan garin ya ce mutum ɗaya ya sani a cikin madina ta kaula wanda yake da irin wannan tarbi sai ce babu da shi to a nuna mu sai a ji a duba sai ce to mu tashi sai muka je wani gida kusa da gidan babban lamin dan hanya ne kawai tsakanin gidansu da babban lamin akwai daru rahama makabartar da bayan gidansu muka je matar ta shiga za ta duba saboda cin rai shehin ya shiga ya taya ta duba ya ce bai gani ba sai ta tashe a faɗa min sunan jarau ni kuma ina da kuɗi na zo ban ma fara ba da ajiya ba shi kenan sai ne ce to bayan la'asar in min sallar la'asar zan zo in same shi sai mu shiga masallacin shi ibrahim wajen masu carbin nan a duba ana sallar la'asar ya dawo gida ni ma na gama lazumi na sai na zo da na zo sai na ce mu ce ina shigowa yana da na sai tashi ya tashi miki na ce mu da muna fita sai ga babban lamin ya fito da mai sirri sun sa sai ce mu shiga sai ta sun su je ni zai kusa da kafa sai suka zagaya ta wani guri ya faɗa min sunan carbin da na je na faɗi sunan carbin duk walhun da suke gurin sai da suka sake kallo na kamar ba zan iya saya ba saboda tsadar shi suna faɗan kudinsa a lokacin carbin ya kai dubu saba'in eh a wannan lokacin eh suna faɗa na cire na ba su kudin sai ga shi nan sun yi fakin da babbalami suna yin fakin sai na daga carbin na ce shi ne wannan a guje zai rungume sai da duk gurin suka kalli saboda ni waye kuma a irin zubi na na ɗan jasko to daga nan shi kenan wannan abun sai allah ya ƙara danƙon zumunci ranar yana central africa ina gaban shehi na zo ziyara kawai sai na jikira sai ce gashi nan zai zo jos kuma a gida na zai sauka na ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un domin na san zai zama mutum sai ya ce bait ka bait shehu ibrahim la budda an zulfiya abitu ma'at wa aqul ma'at wa kaza kaza ya fa fada sai na koma na ci gaba da tawassul ai da yazo din ko sai da yazo haka sai aka ce ai na baci ba ko ni yaushe aka yi ta bala'i a kansa shi kuma ya ce a ɗaki na zai kwan sai da ya kwana bakwai to wannan abun duk tafiyan mu kaula har in bar kaula ko da na bar kaula da akwai mutane a ɗaki na to su ne suke kawo akwai abin da suke kawo min na har Allah zani yana da aure a can amma a ɗaki na yake zuwa yake sha suna abin na to shine sai jiya ya zo dama ya shigo Najeriya an yi maulidin nan da shi ya je akwai matar da ya aura ta biyu mutumin lagos ce tana zaune a mai can kaula to sai zo ga iyayenta shi ne ce to zai zo ta waje na sai wuce gombe wannan shi ne sai ne abubakar umar ke saboda haka ina ganin ya kamata a haɗa masa hadiya saboda manzo Allah yana da kyau ban sani ba don na san magariba ta yi amma ko ba komai zai mana addu'a na san abin da zai yi ko in da yi magana kalma biyu amma haɗa kuma a zuba hadiyar nan kawai sai dai من الأحسن بأن تقول شيئا ولو شيئا بسيطا لأنها تقرب الساعة ku zuba sha duk kowa ya zuba shi Thank you.